الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمي والبصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و... عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العاقب الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم والآلي حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما يستوي العامي والبصير وما يستوي الأعمي والبصير وبيجي تبارك وتعالى yana mana bayani da khalqus samawati wal ardi akbar min halqi Allah min halqi nas walakinna aktsara an-nas la ya'lamun halittan saba bakwai da kasa bakwai ya ci wahala bisa ga halittan mutane ubangiji ya ce amma mafi yawan mutane ba su san haka nan ba sai ubangiji ya ce wa ma yastawi al-ami wal basir ai da makaho da mai gani ba su zamowa ɗaya har kullum ba a haɗa makaho da mai gani wayanda suka yi imani su ne masu gani wayanda suka kafirce ba su yi imani ba su ne makahi to ba a haɗa mai gani da wanda baya gani don ba a haɗa musulunci da kafirci har kullum musulunci shi yake sama kuma musulmai su suke sama duk inda ka ji Allah ya kira mai gani a cikin Alƙur'ani da musulmai yake magana idan ka ji ya ce makahi to da kafirai yake magana domin makantar idanun waje Allah Allah kulbin akin na talle. To zuciyan ba ta gani kuma idanun nasu gishawa an sa musu yana ba sa gani ko sun ga ayoyi ba za su iman da shi ba ko sun ga mu'jizar annabawa ba za su iman da shi ba shi yasa Allah yake to makahi ne kuma makantar nan da shi za su tashi ranar alkiyama idan sun je alkiyama sun ce ubangiji ai a duniya muna gani ya aka yau muka zama ba mu gani ce kazalika atika ayatina fana sita wa kazalika yawma tunsa ai ayoyin mu sun zo muku kun mance kun makance mu ma yau haka za ku koma to da haka za ku tashi ranar tashi alkiyama
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يتذكرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يتذكرون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن سكي imani suka yi kyakkyawan aiki ya ce allazi na amanu wa amalu salihati tubi lahum husnul ma'ab wanda suka yi imani bayan imani suka yi kyakkyawan aiki tubi lahum farin ciki ya tabbata gare su shine aljanna wa husnul ma'ab da kyakkyawan makoma shi imani abu ne wanda ke tattare a cikin zuciya sannan idan ya samu to shi imani baya zama sai da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine ke tura imani sanan imani zai shiga imani idan ka zo ka musulunta misali mutumin ba musulmi ba ne yanzu zai musulunta kalmomin da za a basa su ne za su buɗe masa kofar da zai zamo mai imani din da ubangiji ke kira imani imani na ɗaya za a ce masa ya ce ashadu allah ila ilallah wa ashadu anna muhammadan rasulallah sallallahu alaihi wasallam to anan ya zamo mai imani imani ya samu amma amalus salihadin shine za a gaya masa sallah a gaya masa azumi a gaya masa zakka a gaya masa haji sune arkanul islam sune rukunan musulunci guda biyar to sune amalus salihah kalmar la ilaha illallah tana tafiya wayannan abubuwa guda biyar suna biye da ita baya idan kalmar ta zo ita kadai babu wayannan ayyuka kalmar ba za ta tafi ba idan ayyukan suka zo babu kalmar su ma ayyukan ba za su tafi ba ba a samun aiki ya tafi sai da imani ba a samun imani ya tafi sai da amalin saliya manzala su salama ya yi hijira daga maka ya dawo madina wata rana yana zaune a fadansa sai ya yi wani bako a riwayan sai na umar ya ce islala alaina rajulan wani mutum sai kullum wana shadidu sawadin ras mai tsananin bakin gashin kai ga tufafin safari tal fajarasa bai ne da rasulullah ya ce sai zauna gaban manzon Allah sai ya aza cinyarsa guda bisa guda sai ya aza hannuwansa bisa ciyoyinsa sai ce ya rasulallahi mana Islam menene musulunci manzala ce al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimu as-salata wa tusumu ramalana wa tuzakki malak wa tuhajja al-bayt in nisla ilayhi sabila yace ya rasulullah me musulunci annabi yace musulunci kai kalmar shahada ka shaida babu abin bauta ba da gaskiya sai Allah kuma ka tabbatar da ni annabi Muhammadu annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko ni sannan kai sallah kai azumi kai zakka kai haji wayannan su ne musulunci sai ce mazala sadakata kai gaskiya abin ban mamaki ne sai na Umar ta'ajjabna yasaluhu wa yusaddiquhu mu yi mamaki shi ke tambaya kuma shi ke ce gaskiya ne abin da ka faɗi to shi ma ya san abin kenan ko shi yake tambaya kuma an gaya ma ya ce lalle gaskiya ne kenan dama shi ma masanin abun ne sai ce ya rasula wa mal iman menene iman manzo Allah ce ya imanu an tu'minu billahi wal yawmal akhir wal khairi wash sharri kulluhu min indillah kai imani da Allah kai imani da alana alkiyama kai imani da alkhairi da sharri duka daga Allah ne duka wa'annan abubuwa ka tabbatar daga Allah ne shine imani ya ce sadakata manzala ka faɗi gaskiya sai ce wamal ihsan menene kyautatawa annabi ya ce al ihsan an tabudullah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah in kai baka ganin Allah kai tsaye shi Allah yana ganin ka sai ce kai gaskiya sai ce mata taqumu sa'a an ya ce manzala yaushe za a tashi alkiyama annabi ce masailu alamin min mas'ul shi wanda ake tambayan bai shi wanda ke tambayan sani ba sai ce faktirni an amaratiha ka ban labari daga alamun tashi alkiyama to shine manzo Allah ya karanta masa alamomin tashi alkiyama da ya gama ya tashi ya wuce sai manzo Allah ce masa na Umar ko ka san mai tambayan nan sai ce Allah wa rasuluhu alamu ai da Allah da annabi su kaɗai suka sani sai ce innahu jibrilu atakum liyuallimakum dinakum jibrilu ne ya zo nan ya sanar da ku addinin ku kaga yayi tambaya akan musulunci an gaya masa yayi tambaya akan imani an gaya masa to musulunci yana tafiya ne kan kalmar nan na la ilaha illallah ita ko kalmar la ilaha illallah tana da ma'ana guda uku abinda take fara shishidawa babu komai da za a bauta mana gaskiya sai Allah kuma wannan kalmar wayannan ayyuka su ake kira birru su ake kira biyayya albirru an tuminu billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa nabiyina wa nabiyina wa atamana ala hubbihi dhawil qurbi wal yatami wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilin wa fi riqai wa qama salata wa ata zakata wa mufuna bi adla idha ahadu was sabirina fil ba'si wad dara wa hina al ba'th ulaika alladhina sadaqu wa ulakum al muttaqun to wayannan su ake kira birrun ga abubuwa su za su raka iman idan kalma ya zo sai a samu kyakkyawan aiki wa'annan da Allah ya jero su za su mara wannan kalma sai ya zamanto yana tafiya amanu wa amilu salihati amma idan kana la ilaha illallah baka sallah to shikenan kai imani amma baka yi kyakkyawan aiki ba idan kana la ilaha baka azumi kai imani baka yi kyakkyawan aiki ba in kana zira kalma baka zakka kai imani baka yi kyakkyawan aiki ba dole sai ka kawo su guda biyar in ka hada da imani shi imani tsaye ke fili su ne ake sa masu imani ya zama su ne suturar imani shi yasa Allah ya ce alladina amanu wa amilus salihati walil musin qalilun ma tadhakkarun alladina amanu wa idan suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyakkyawan aiki walil musin haka ma masu mummuna aiki masu aikata mummuna qalilun ma tadhakkarun kadan ne ke wa'azantuwa bisa ga abin da ake faɗi shi ko hakkullun alƙur'ani yana jawo hankali ne hakkullun ana jawo hankalin ɗan adam ne a nuna masa cewa abu kaza shi za ka yi abu kaza shi za ka bari domin ran da zai tafi shi kaɗai zai tafi kamar da ya zo shi kaɗai kama fada na awwalar hakimu idin wa da alaina inna ku na fa'i to shi kaɗai zai tafi alkiyama ɗin idan ya ji alkiyama shi kaɗai to duk wa'annan abubuwa da ake faɗa masa kullum yanzu tafsirin nan da muke muku ayoyin alkur'anin da muke karanta muku ranar tashi alkiyama mu ba aiko mu don mu ba annabawa bane amma mu wakilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai an tambaye mu kuma sai an tambaye ku ah wai ku eh ba aiko mai wa'azi bane wai ku eh ba ai muku tafsiri bane babu shakka an aiko kuma an yi tafsiri ba ku ji ayoyin bane ai mun ji me yasa ka aikata kaza me yasa ka aikata kaza shi Allah fa bai maka komi sai da hujja Allah bai kama bawa babu hujja Allah bai yi haka nan wai ka zo lahira Allah ya kama ka da azaba ko ya kama ka da laifi a'a sai an kafa maka hujja abun da ka aikata lokaci kaza ga abin nan kuma idan Allah yanzu idan za ka yi aiki kyakkyawa shi Allah na kallonka annabin na kallonka mu'minai na kallonka mala'iku na kallonka wa qul imanu fatarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah na kallo mala'iku na kallo mu'minai na kallo kyakkyawan aiki kenan idan kuma kana yi ana ɗaukan ka bidiyo kuma ana rubutawa a takarda akwai mala'ikun da ke bidiyorin akwai mala'ikun da ke rubutawa a takarda idan ma mummuna kake aikatawa mala'iku na nan suna rubutawa kuma suna ɗaukan ka a bidiyo to idan aka gamu da inaya na Allah aka gamu da gafara na Allah aka zo alkiyama in Allah ce ya yahe maka in ka zo jin hisabi mala'iku sukan zo da shaida ne na rubutun da suka yi ubangiji ai ga aikin da ya aikata gashi mun kawo sai Allah ce ina yake ko da za a duba cikin takardar babu an shayi ubangiji to ayyana muna da bidiyo lokacin da yake saba maka mun dau bidiyon shi ku sa kaset din ko da za a sa babu Allah ya shahi to wannan an samu kyakkyawan aiki ya zo ya ya shahi mummunan aiki na'am
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة تاشن القيامة آتية ريزو لا ريب فيها باب كوكنتو أتاشي القيامة Ubangiji ya gaya mana cewa alkiyama zai zo, kuma shi Allah, ai shi ya yi duniyan kuma shi ya yi lahira kuma shi alkiyama. kuma shi ya muna alkawalin cewa kamar da shi fiɗa duniya haka wata zai naɗe ta ya kawo alkiyama kuma tashi alkiyama nan in ya kalbasar ka ce kyaftawan ido ne faƙar ja a sharaɗuwa ubangiji ya ce ko ina alamomin ta yazo ya tsalu ka anisa suna tambayan kai ka alkiyama kuma ga alamomin ta tazo faƙar ja a sharaɗuwa anisa salama ya tafi samin bari yana hudu ba sai na ce ana sa'atin ka hatai ana wasu atin ka hata ne dan da tashi alkiyama kama haka muke tafiya ina gaba kaɗan alkiyama na zai da ni malamai su yi bayanai da yawa akan tashi alkiyama wasu malamai suna ganin cewa bayan maza Allah ba za a fi shekara dubu da ɗari biyar ba duniya za ta tashi wasu malamai na ganin za ta fi haka nan za a samu kaman shekara zai kai mawajen shekara dubu biyu wasu malamai na gani bayan annai ma ana iya samun shekaru su kai shekara dubu ashirin to malamai sun kawo bayanoni kala kala akan tashi alkiyama amma shi tashi alkiyama gaibi ne na Allah wanda ya bar kansa da kansa sai ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai alamominta to alamomin sun bayyana duk abubuwan da maza sula yayi bayani annabi yayi bayanoni da yawa kan tashi alkiyama ya ce akwai wuta da zai fito daga gabas wannan abubuwan duk su su wuce akwai rana da zai fito daga yamma shi ma ranar ana gani ya zo ya wuce sannan akwai an talidda maratan rabbata baiwa ta aihi ɗan da zai zamo mai gidanta shi ma duk an irin wa'annan akwai alamun da yake ce taron huffatan urratan shahidun buyuta kana ganin tsiraru marasa takalma suna ɗaga benaye shi ma duk wannan ya zo ya wuce duk mafi yawan alaman da maza su zai faɗi akan tashi alkiyama alama ya wuce yanzu abun da ake jira shi ma ranan ya zo ya wuce akwai naqatu salihu taguwa annabi salihu da take yawo a duniya ta buga mu wannan hatimi a goshi hatimi annabi sulaimana cewa dan wuta ne in ta buga mu wannan sanda annabi musa cewa shi dan aljanna ne to ita ma ta zo ta yi nata aikin a ɓoye ta wuce wato abinda mutane ba su fahimta ba shi wai tashi alkiyama ba abu ne wanda za a yi kuru-kuru zama guda ba, a'a, za a yi shi ne gehe-gehe ana nuna alamomi, ana nuna alamomi har ran da za a busa ƙaho, to ranar ne za a yi shi zama guda. Shi yasa alkurani ke cewa faƙar ja a ashirin ai alamomi alkiyama ya zo. Yanzu abin da ya saura, annabi sallallahu yana cewa idan an zo ƙarshen duniya Allah zai kwashe mutanen kirki. Idan ya ɗauki mutanen kirki zai ɗauki ilimi, ilimin nan ba wai littafan ne za a ɗauke ba, ba wai littafan ne za a shahe ba, masu ilimin ne za a kwashe, yanzu kuma sun karanta, idan aka kwashe masu ilimin sai a wayi gari babu ilimin sai zamanto masu fatawa jahilai ne a yi ta fatawa ana ba da fatawa addini akan jahilci an zo lokacin kenan annabi sallallahu alaihi cewa duniya ba za ta tashi ba sai an sami mutanen da ke ciki sun lalace sun zamanto namiji na iya kwana da mace akan hanya wanda ke da imani kamar abubakar a lokacin shine zai ce da Allah ku koma gehen hanya ku dan tashi ka hanya ku koma gehe to a lokacin shi ke da imani kamar sai na abubakar to duk irin waɗannan abubuwa suna nan zuwa yana cewa duniya ba za ta tashi ba sai mutum ya ga kabari ya ce dama ni a ciki saboda fitina da wahalar da zai adabi duniya sannan idan alaman ya zo gaba ɗaya to shine wanda fa za a girgiza ƙasa girgizan farko idan aka girgiza ƙasa girgizan farko wannan kan kowa ya ji kowa ya ji kuma kowa ya gani wata za ku zata hamli hamla mai ciki ciki ya faɗi mai goyo ta jefar da goyonta kowa na nafsi nafsi sannan kuma a rike ƙasar ta zauna daram ba abun da zai faru a kwashe shekaru shi yasa malamai suke cewa banda Allah ba mai sanar da shi alkiyama a kwashe shekaru masu yawa kuma ana zaune amma an riga an yi girgizar farko kuma bai hana masu ɓannan su tafi suna ɓanna akan haka ɗin sannan zuwa lokaci ana nana tafiya ai musu komai amma a lokacin babu kowa bisa kasa sai a shararu shi ne mai gida muke cewa in lam yakun man yadhkurullah zalzala zalazilu sa'atan wa nadam wazin to in an zo an zauna haka nan babu masu zikiri annabi yana cewa la taqumu sa'a hatta la yujadu ala al-ardi man yaqulu Allah Allah ba za a tada alkiyama ba har sai an rasa a bisa kasa mai kiran Allah to da zara an rasa mai kiran Allah to alamun ya zo kusa to ana na haka nan yanzu kan bayan an girgiza ƙasar kowa ya zauna duniya ta koma kamar da take a lokacin ne mahadi zai bayyana mahadi annabi sallallahu ya ce zai zagaye duk duniya baki ɗaya, duk duniya mahadi zai yawata sannan in ya gama yawo zai zo madina zai shahada a cikin masallaci manzo Allah za a binne shi nan kusa da manzo Allah sannan annabi Isa zai zo zamanin mahadi ne shi ma zai sauko ne yana sama shi ma zai sauko ne zai kama ma mahadin aiki annabi isa akwai fili tsakanin kabarin manzala da kabarin sai na abubakar shi kuma nan za a sa shi domin shi annabi ne ba inda zai zauna sai kusa da manzan Allah nan za a sa shi to annabi isa ya zo ya wuce imam mahadi ya zo ya wuce to shi kenan yanzu kan babu abin da ya saura dan mutanen banza da cikin duniya kowa na aikata abin da ya ga dama sai Allah ce to asrafil ya busa kawo so uku za a busa kawo so uku za a busa. Busan farko shine wanda mutane suka yi tamaye ana ta hankali ya tashi ƙasa ta zauna darar an girgiza ta. Sai a ce to a busa na biyu, to busa na na biyu shine gaba ɗaya kowa zai mutu. Gaba ɗaya. Wani na gona, wani na kasuwa, wani na ofis, wani ma ya ɗaura aure rannan, wani ma ya je na harka. Gaba ɗaya duk inda mutum yake nan zai mutu. Sai a girgiza ƙasa. Ƙasa gaba ɗaya sai kowa shige ciki. Shi kenan sai a narkar da duk itace gaba ɗaya babu itace babu dutse babu ruwa babu tudu babu kwari babu komai ya saura lillahi wa ilul kahar kawai ya zama ayin laifofin kasa da kana karshen duniya da kana hangen farkon duniya daga gaba zuwa yamma da kana wurin zaka gari to amma babu kowa lokacin kasar ce kawai sai a bar mutane haka nan cikin kaburbura suna ta cikin kaburbura kowa na cikin kabari bisa ga abun da ya iske abun nan da ya tafi da shi kamar da mazala yake faɗi imma ya kuna hurra min hufarin nari a wurin zamiriyar mai janna to an mance an ɗau lokaci bayan shekara arba'in sannan Allah zai ce to yanzu za a yi tashi alkiyama kuma abin ban mamaki ba bayan ya kashe duk duniya duk duniya ba mai rai Allah zai ce ma Azra'ilu ka je daga farko inda rana ke fitowa har inda ke faduwa je ka ɗauko min ƙwaro guda mai rai Azra'ilu zai yawo duk duniya bai samu ƙwaro guda mai rai ba da koma shi Allah babu abin da ya sauran mai rai sai Allah ya ce musu abin da nake so Azra'ilu mala'ikun da ke ƙasa na ɗaya har ƙasa na bakwai duk ina suka karɓi ransu dukkan mala'ikun da ke cikin ƙasa nan gaba ɗaya sai an karɓi ransu sannan sai ubangiji ya ce azra'ilu ina so duk mala'ikun da ke cikin sammai nan ka karɓi ransu duk yawan mala'iku gaba ɗaya su sai an karɓi ransu sai Allah ya ce to azra'ilu ina so ka je duk wanda ke cikin aljanna kaf matan aljanna da duk wanda ke cikin aljanna ina so ka karɓi ran shi shi ma sai ya ke cikin aljanna sai ya karɓi ran kowa da kowa kowa ya ƙare babu kowa sama, babu kowa ƙasa, babu kowa cikin aljanna, ba wanda ya saura daga Jibrilu, sai Mika'ilu, sai Azra'ilu, sai Asrafilu. Hatta mala'ikun aljanna an karɓi ransu, mala'ikun wuta an karshe sake kullu nafsi, kullu nafsin shi kadai ne bai da nafsu amma kowa sai ya dandana mutuwa to hatta mala'ikun kowa ya mutu sura mala'ika biyar sai Allah ya ce a zara'ilu ina so ka je ka karɓi ran shi ma jibrilun gaba ɗaya shugaban mala'ikun sai a zara'ilu zai karɓi ransa je ka karɓi na asarafilu dukkan mala'ikun da Allah ya yi gaba ɗaya wa ma ya alamu junudu rabbika illa hu ba wanda ya sa adadin mala'iku sai Allah amma dukkan su ba wanda ya girma asarafilu shi ma sai Allah ya ce je ka karɓi ransa sai zai karɓi ransa je ka karɓi ran Mika'ilu sai ya karɓi rai ya saura daga Allah sai Azra'ilu babu komai sai Allah ce ma Azra'ilu je ka karɓi ranka da kanka sai ba shi ya karɓi na kowa ba to ya karɓi nashi da kanshi to a nan ne fa in ya zo cire ran zai wani ugi ugin nan da zai da halitta na rayu da nan kowa ya mutu saboda karan da za a ji to shi ma ya rasu babu shi shikenan kullama Allah ya fal kullama Allah ya fal wa ya kawo ta rabbuka sun tsara ne wani kira mulki ya koma kaman da yake dama haka yake babu komi babu kowa babu sama babu ƙasa babu halitta babu komi mai rai lallahi wa yadul qaha shi kadai ne babu duk abun da ke da rai babu shi kome shi an zauna babu aljanna babu ita wutan ma babu ita duk wanda ke cikin wuta an kashe shi duk wanda ke cikin aljanna ma an kashe shi shikenan an koma ainul adam ainul adam kenan an dau lokaci ba wanda ya san lokacin sai shi da wa inna yawmi inda rabbika ka alimu sanadin mata wuto to shi kadai ya san adadin shekarun da ya dauka a wurin shekarunsa sannan Allah zai tada malaika jibrilu in ya tada jibrilu sai tada asrafilu sai tada mika'ilu sai tada azra'ilu dukkan sun mike su hudu su ne shugabannin mala'iku in sun mike ba wanda ya tashi su hudu kawai suka tashi sai Allah ce to ku je ku tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to faran da zai tashi turan nan ne tashi alkiyama na yi muku bayani cewa duk wanda ya mutu yana barzahu ba wanda ya shiga lahira ba a shiga lahira sai ranar alkiyama lahira sirri ne na Allah amma ana barzahu shi ko barzahu yana tsakanin duniya da lahira ne shi yasa jiya da abin ya kasance za a sami shi cikin kabari cikin kabarin nan nan ne barzahu to nan ne za a ce musu ku je ku tada manzon Allah yana cewa ana wani man ta shakka kalila arda idza kana yawm al-qiyama ni ne farko wanda kasa zai fara tsage ma ranar tashi al-qiyama ni ne farko to da aka ce su je su tada shi ai lebur in duniyar baki ɗaya babu itace babu ruwa babu komai sai suka yi ta yawo a duniya ba su gane inda kabarin shi yake an koma lahira duniya ta koma lahira suka yi ta yawo ba su san inda kabarin yake ba sun yawo har sun gaji suka ce jibrilu kai ne ke kai wahayi kai ka fi mu sanin wurin kai ya kamata ka gane wurin to anan sai Allah ya maji wurin ilhama sai ce ku zo mu je da suka bi shi ko sai ya zo Madina yana shigowa Madina ko sai ya zo daidai raular mazala da ya zo sai ce musu raular kabarin na nan kabarin na nan e to imai sallama da ce assalamu alaikum ya rasulullahi alaikum ya rasulullahi nan sai kabarin ya bada ta sai ga mai gida yana miƙewa tsaye ya ce sai na sa hannu sai na ɗago sai na bakar sai na sanu sai na ɗago sai na umar sai suka miƙe su uku sai ga jibrilu da azra'ilu da mika'ilu da asrafilu ga suke wai sai ka menene suka ce alkiyama ya rasulullahi sai aka kawo masa buraka wanda ya hau lokacin da ya isra'i din nan dokin nan mai kama mai halittu kala kala don ba halitta guda ke ga dokin ba to shi aka kawo masa gindin kabarinsa to sai ya hau burakan sai aka kawo masa sai na abaka da sai na umar dawakansu sai suka hau mala'ikun nan guda hudu suna biye da shi sai da ya zo inda za a yi hisabi daidai inda za a yi hisabi aka aza masa kujera na wa asli maqamu mahmud sai da ya zauna kan kujera ka zauna na zauna to asrafilu busa kaho kowa ma tashi mai gida ya zauna wai in sarki zai zauna sai kaga wai ana ta bude mai babbar riga wai kada a ga zaman shi ko alkiyama tsirara zai tashi sai dai su je da rigar lahira alkiyama tsirara zai tashi kowane sarki ne sai dai masu fakon shi da babban rigar su koma lahira da rigar in sun je can su tare shi a wannan mukami mai gida ne mukami mai gida ne shi ba riga aka sa ba ku ne aka kitadawa sai ya zauna in ga ta ganin zaman sai da ya zai zauna sai aka ce to a sarafilu busa kaho kowa ma ya tashi sana sarafilu kahon nan nashi girman bakin ƙahon girman shi ya fi faɗin duniya sau dubu saba'in ya fi faɗin duniya sau dubu saba'in girman ƙahon to in ya rika ƙahon da ya hura ƙahon sai kowa ya fara fitowa cikin kabari kamar da kun san an ruwan sama sun gedi ne da suke fitowa cikin cikin rami suna bin juna fafafa to haka za a rinka tashi cikin kabari guda mutum dubu za su tashi a inda aka binne ka wani ya taɓa mutuwa an binne shi ne to haka za a rinka tashi gaba ɗaya tsirara kowa zai tashi zindir kama ba dana a wani hakkin na ibu wa'ata alaina inna kuna fa'ili ubangiji ce kamar da muka fare su haka za mu maishe su kowa zai tashi amma ran da yake bada labari matar sa Aisha ta karfi ya Rasulullahi wuri anan firara ya ce kwarai kowa na shi ya shagaltar da shi kowa haka zai tashi to yanzu kan an busa kaho kowa tashi amma wani huskar shi na haske a warana wani huskar shi baki kirin a wata kunya wani na kamshi a wata turare wani na wari a wa motsa kowa kamar da ya tafi haka zai tashi wata rana ya zauna mazar sun salama yana hawaye sai ga jibrilu ya rasulullahi ma yubkika me yasa ka kuka yace ala amri ummati kama yub'asuna yawmal qiyama ina bakin ciki ne bisa ga al'amarin al'umma na da za su tashi ranar tashi alkiyama sai malaika jibril ce zo mu je nuna maka kaman da za su tashi alkiyama sai ya dauki annabi suka je wani makabarta na bani kikan a nan madina da zuwa malaika jibrilu ga kaburbura kewaye da zuwa sai jibril ya daga fifikensa sai ya bugi wani kabari hannun dama sai ce kun bi izinin layi tashi da iko Allah sai ya tashi zaune kabar ya bude sai ya tashi fuskar shi na haske yana ce alhamdulillah zai saddaka na wa adahu wa awarsana Allah da ta bawa umma janta ya suna shafa lima jarul amili ina mun gode mu Allah da ya gaskanta muna alƙawarinsa ya gada muna da kasa cikin aljanna ma da lada kyakkyawan aiki fuskar shi na haske yana kamshi sai ya ce mazala ka gani ya ce sai ce gawa ut kama kunta ko ma kamar da kake sai koma sai kabar ya rure sai sa shi fike shi na hagu sai buki kabari hannu hagu ce kun bi iznillah tashi da iko Allah sai shi makabar ya bude fuskar shi baki kirin idanun su jakir yana kwari yana ce man ba asana min markadina ya laifi ya laifi ya wailaci man ba asana min markadi kai tona wata da ni daga inda nake kwance wata da ni daga inda nake kwance hankali ya tashi sai ce manzo Allah ka gane ce ya ce ud kama kunta ko ma kamar da kake sai shi ma ya korba sai ce manzo Allah haka za yub asuna yub qiyamati amma ma matu alaihi haka za a tada kowa bisa ga abin da mai shi ya mutu akai in ka mutu muna magana ne akan amanu wa amilus salihati sun imani sun yi kyakkyawan aiki in ka mutu bisa ga imani da kyakkyawan aiki zaka tashi akan la ilaha illallah in ka mutu akan kafirci zaka tashi akan wannan bakin huska da jan huska da kuma wari to an tashi yanzu kan an je an taru wuri guda duk wuri guda za a taru gaba ɗaya halitta bayan an tara mutane mutanen nan da kuke gani na duniya tun daga annabi adamu har zuwa ranar tashi alkiyama aljanu sun nunka su so goma sha biyu aljanu sun nunka mutane so goma sha biyu to in an tara mutane sai a ce aljanu su kewaye mutane sai aljanu su kewaye mutane mutane na tsakiya fa kuma ka san dan adam na da mukami karatunmu na gaba zai muna bayani da dan adam ya samu mukami yana ce walakar karamar bani adama to karama na nahu da Allah ya ce suna da martabobi da yawa wa hamalna fil farq wal farq mun dauka su bisa ruwa mun dauka su a tudu to wannan martabobin ba karamin martabobi bane to amma sai aka zo aka tara mutane wuri guda aka kawo aljanu suka kewaye mutane aka kawo mala'iku na ƙasa na ɗaya suka kewaye ƙasa na biyu suka kewaye ƙasa na uku har ƙasa na bakwai sai a kawo sama na ɗaya su ma har sama na bakwai mutane na tsakiya to a ranan ne وجاء ربك والملك صفا صفا to waji a yau ma izin bi jahannama a ranar ne za a je a sa ma jahannama ita ce karama za a sa mata sarka dubu saba'in annabi salama ya ce kowane sarka guda mala'ika dubu saba'in kirkira shi sai a jawo ta ta ja su a ja ta ta ja su a kawo ta wani hisabi ga ta kwance baki kirin kamar ruwan teku kuma baki kirin kuma ga ta tana ta haushi tana ta gurnani in ta zaburo sai mala'ikun su rike ta in ta zaburo sai mala'ikun su rike ta abun ya kai inda ya kai mai gida na zaune kan kujera jibrilu ya zai same shi ya ce ya rasulullahi ga jahannama nan ta zo kuma tana ta bala'i yau kan sai kai in ba kai ba ba mai iyawa yau ba kowa sai kai ya rasulullahi da ya taso dibi jahannama sarka dubu saba'in kowane sarka guda mala'ika dubu saba'in amma da ya zo fana ɗama ha marinta ya yi da ya mare ta da ta ji zafi da ta fizge hannun mala'iku sai ta kuce kamar dabba ta yi tafiya wajen kusan na shekara arba'in ta bar wurin hisabi don da ya tazo da ta cikin al'umma na cikin al'umma na tun ba cire al'umma na ba sanadiyar marin kenan marin nan da ya mata sai ta ji bala'in da bata ya salam ya rasulallah wai wannan shine kuwa ilahiya kuwa ranar da sayyidina ali ya ci haibara da ya kama gambun nan da hannu guda murhibun wani kafiri ne sunan shi murhib da suka yi yaƙi da murhibun na wani jarumi ne da ya bugo yana bugowa sai buge garkuwar sai na ali sai na ali ya jefar da sai na ali ya zabura da ya je kama gambun nan ya jijjiga da hannu guda cire gambun to da ya zo sai dinga yaƙi da gambun da ya gama sai jifa da gambun mutum tamanin suka gaza daga gambun kuma aliyun nan a lokacin kwanan shi uku bai ci ba bai sha ba to amma ya tafi ne da kowa na ilahiya ƙarfi na ikon Allah to manzo Allah sallama da kowa na ilahiya yake tafiya shi yasa da yamma ne da ta zagura ta bar wurin ne kusan shekara 40 sanan za ka fara hisabi an kai na aljanna wa nashul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqu min jami'i ila jahannama wurda wa siqa alladhina taqarrabu ila jannati zumara wa siqa alladhina kafaru ila jahannama zumara kowa an salami kuma guman sun wuce wannan sai na Abubakar sai na maza su ya ce sai na Abubakar shine farkon da zai fara shiga ya riga ya shiga sannan an zo malaiku sun kewaye umaru an su ce sai na umar ne farko wanda Allah zai fara ba hannu a alkiyama shine za fara musafaha da shi saboda mukamin shi an kai shi aljanna an kai duk wanda ya kamata a kai aljanna an kai duk wanda ya kamata a kai wuta to sanan za a azama auni na awu a ɗauko ladanka a aza a ɗauko zunubi a aza wanda ya je sama shi ya rinjaya ma'aunin lahira ba irin na duniya ba ne na duniya wanda ya je ƙasa shi ya fi nauyi na lahira ko wanda ya je sama shi ya fi nauyi to anan ne bayan an gama wani bawan Allah ya na yi muku bayani kwanaki ya rubuta takarda ya jefar ta la ila ila Allah wa rasulullah sai ta kaza ta far sai ta zo ta hau ma'aunin sai ta rinjaye zunubi sai an je ka mun gafarta maka to a ranan nan ne kowa ke neman ceto da neman taimako ko miladanka kana so a taimake ka komi mukamin ka ranar nan Allah Allah kake a taimake ka don kowa na ta kanshi ne wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqum wa yadanu hamida wa muhammada kowa na yaya zai cikin manyan ma da annabawan da mala'iku kowa na yaya da zai sai shi mai gidan shi kadai ne lannan ke da kwanciya hankali lannan ke da garanti kuma ke iya magana da Allah gaba da gaba don ba shi ba duk wani ba annabi da ka sani kan mukamin shi lannan shi ma ya sauka tsoro ke ji duk wani mursali lannan shi ba tsoro ke ji mazala kadai ne to shi kadai ne zai je sujuda karkashin al'arshi Allah ya masa irfa ra'saka daga kanka me kake so yau wasal tuda fashwa tishwa in ma kafin ka roka mun baka ceto ne mu ma izini sanan da zai zo in ya zo sai ringa shi ne farko da zai fara ceto ya ce waya akai wayannan aljanna akai wayannan aljanna a ta kai wa aljanna yana cewa ash-shafa'ati fi al-kaba'irati al-kaba'ir ceto na ga masu manya-manyan zunubai ne masu ƙananan zunuban ma Allah ya yaye a kai waɗannan aljanna a kai waɗannan wuta to ranar ne akan ce Allah samu ga annabi domin in ka gan shi to magana ya ƙare in ba a nemi ai in ba a nemi ai ma sauki ba ba za a bari ka gan shi ba sai malaku su sa ma hijabi ba za ka gan shi ba da zarar baka gan shi ba to wahala ya samu saboda ka kowa kyakkyawa aiki domin ya gan shi amma yana cewa awwalukum fi yawmal qiyamati aktharukum alayhi salata farkon waɗanda zan fara gamuwa da su ran tashar kiyama waɗanda suka fi yawan yi min salati to su ne waɗanda zan gamu da su farko ranar tashar kiyama idan kana so ka gamu da annabi farko alkiyama ba tare da azaba ba kai mai salati da yawa to ana tashi kabari kai ma za ka ga ga annabi kusa da kusa ga manzo Allah ga manzo Allah ka tsira da zalan ka abba malam lahira ga ga annabi wa zai tambaye ka mai tambayar ma ya tsoro ke ji to shi yasa ake cewa inna sa'atan atatu la raiba fiha ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace sa alkiyama za ya zo na raiba fiha babu kokartu a cikin alkiyama walakin na aksarar nasi sai dai mafi yawan mutane da yuminun ba su yi imani ba don ba su da imani har yanzu a cikin mutane akwai wanda ke cewa wai wa je gani ne kun dame mu wai lahira an mutu a tashi wa taba mutuwa ya tashi a a kai hakuri ai ka je ba sai an je an gani ba ba wanda zai baka labari kai ma za ka gani da kanka kai ma ka gani ka zo ka ba labari ai kai kanka ka san da zuwa makabarta kai ka san akwai alkiyama tunda ka ga mutum ne dan uwanka ne aka gina rana ka turbude shi kuma ka rufe da kasa aka dawo da rashin zabin ne shi ne to ai ko wannan da ya kashe shi aka sa shi rabe ne shi zai tara shi alkiyama daga kowa ya gyara aikinsa
وقال ربكم ادعوني ألتجئ لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جاكرين قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين وقال ربكم ubangiji ya ba mu wani garanti mu al'umman manzon Allah domin mu kaɗai ke da wannan mukami walillah wa izul abdi izu maliki girman bawa girman mai gidan shi wa qala rabbukum ubangijin ku yayi gangami yayi shela ya ce wa da'uni astajib lakum ku roke ni zan karba muku manzala na cewa abdar li ibadati addu'a mafificin ibada shine addu'a magana cewa addu'a muhil ibada muhil ibada wai addu'a shine bargo na ibada bargo abu nan da ke cikin gaba da gaba magana ce shine muhil ibada shine bargo na ibada duk mutumin da bai addu'a to Allah zai hushi da shi duk wanda bai roƙo Allah Allah zai hushi da shi shi Allah yana cewa wasallallahu bi fadli ku roƙe ni daga falalana wa idza sa'alaka al ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watid da'i ila da'i falyastajibuli Ubangiji yana cewa duk wanda ya roƙe ni ina kusa da shi kuma zan karɓa masa roƙon da yake saboda haka annabi sallallahu yake cewa ku roƙa Allah kowane lokaci wani sahabi ya tambaye shi yadda ya rasulullahi ai duk abin da Allah zai ya riga ya yi shi jaffal kalam alkalam ya bushe ma roƙe shi ya ce ku roƙe shi da kadara wanda aka fara rubuta zai faru da shi addu'a ya ta'alija ni suna kokuwa ne duk abin da aka ce zai same ka to idan addu'a ya zo yana kokuwa da wannan abin ne addu'a kuma na iya bankaɗe shi komai girman shi shi yasa ke cewa addu'a usaiful mumin addu'a shine takobin mumini duk mutumin da bai addu'a to Allah zai wushi da shi Allah bai so mashin addu'a Allah ya fi so kullum kai addu'a annabi Ibrahim da aka je aka dauke shi aka jefa cikin wuta sai malaika Jibril ya ce in taimake ka sai ce ban su ba ka so eh to ka roƙi Allah mana ya taimake ka sai ce sanin da ya yi min a cikin halin ya wadatar. Amma da baya sai ga shi yana ce rabi janni wani bani an nabar lasnam Ubangiji ka nisantar da ni da ni da zuri'a na akan mu bauta mu gumaka saboda mukami ya kai na roƙon Allah shi Allah har kullum mai roƙon shi yake so shi mutum dan adam idan ka cika roƙonsa fushi zai yi manzo Allah ce shi ko Allah in ka cika roƙonsa farin ciki yake sai ta far'a yadda kake roƙon shi haka yake far'a musamman ma in kana roƙon Allah yana jin daɗin roƙon bai biyan bukatun da wuri saboda yana jin daɗin roƙon din ba zai biya bukatun da wuri ba sanan duk wanda ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya karɓi addu'a sai dai akwai abubuwa wani bi in aka karɓi addu'anka kana da zunubin da ya cancanci a sa ka wuta sai Allah ya yi maka zunubin sanadiyan addu'a wani bi kuma in ka roƙa cikin ‘ya'yanka akwai wanda bala'i zai farma sai a ɗauki addu'an naka sai a tunkuɗe ma ɗan naka bala'i tun ɗan bai zo duniya ba wani bi kuma ka roƙa sai a karbi addu'an naka sai a kai ma alkiyama sai a aje manzala su salama ya ce a yi tashi alkiyama yana ba da labari ya ce sai bayan Allah suka zo sai Allah ya ce ma bawansa wane ka taɓa roƙo na lokaci kaza eh na biya bukata ko eh kuma ka taɓa roƙo na lokaci kaza shi ma na biya bukata kwarai ka taɓa roƙo na lokaci kaza a kan in kare ka na kare ka eh ka taɓa roƙo na lokaci kaza bukata ba ta biya ba sai ce kwarai ya ce ga bukatar ga addu'a nan na aje maka dama yau nake so in baka sai aka ɗauko addu'a aka bashi sai ladan na shi yawa sai ce ubangiji to me yasa duk addu'a nawa baka rike baka bari sai na zo nan ai ya kamata duk addu'an ne a rike to har kullun ka roke shi in ka ji shiru ya karba ya karba ai ba abun da ke ma Allah faranta ma Allah cikin irin addu'a ka ɗaga hannunka kana Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah na jin daɗin addu'ar naka domin shi Allah yana kushi kuli ma ya abba ubikum rabbi laula du'a'ukum shi ubangiji ba don addu'a ba ma bai kula da ku ba ruwan shi da ku addu'a yake so kowane lokaci dan adam ya ɗaga hannunsa sannan annabi yana cewa inna Allah hayyun kariman yastahi idza rafa al-abdi ilayya dai an yurajjahi ma sifran ha'ibaini Allah mai jin kunya ne mai girma ne yana jin kunya duk lokacin da bawan sai daga hannu sama ya maido hannuwan ba tare da bukata ya biya ba Allah bai yi haka nan duk lokacin da ka daga hannu Allah ya biya bukata فقل لي أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي wa'annan da ke girman kai daga roƙona kaji Allah ya ce rashin roƙonsa ba girman kai ne to kai waye who are you ya za ka ce baka roƙo Allah annabi ya hana roƙon mutum ɗan uwanka ya ce kada ku roƙi komai daga ran da ya gaya musu haka nan sahabi na bisa doki bulalan shi zai fado ƙasa sai dai ya sauka ya ɗauka amma bai iya cewa wani ya miko masa don annabi ya hana roƙo wani ya sami manzo Allah ya ce ya zani mutane su so ni ya zani Allah ya so ni ya ce idan kana so Allah ya so ka ka guji duniya idan kana so mutane su so ka ka guji abin da ke hannunsu in ka guji abin da ke hannunsu ka tsira daga su shi dan adam shi bai son roƙo amma shi kuma Allah abin da yake so kenan shi dan adam in kana roƙonsa zai hushi shi ko Allah in baka roƙonsa zai hushi saboda ka a batsa roƙon Allah duk abin da ake so a roƙi Allah ya ce duk waɗanda suke girman kai an ibadati ba su ya roƙona sai da kuluna jahannama dahirin za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu kaga zunubi bai kai ka wuta ba sabo Allah bai kai ka wuta ba amma rashin roƙon Allah ya kai ka wuta wai saboda ka nuna kai wani tsiyani kuma kai waye me kake da naka amma akwai laluran da ke sa dan adam ba sai an ce roka ba wa idan masal lisana durun da ana lijan ya qaina qaiman falamma kashafna anhu durra baraka alam idan la ilaha illa masa amma idan aka sa mai rashin lafiya sai ka jana wai Allah Allah oh Allah ka taimake ni Allah ka yaye Allah ka yaye amma in ya samu lafiya ya mance ba haka Allah yake bukata ba Allah yana bukatar ne kowane sallah ka daga hannun kana iyawa Allah na bukatar ne in ma ka tashi da dare ka daga hannu Allah na bukatar kowane lokaci ka ɗaga hannu da ka ɗaga hannu ka ce Allah ka bani shi ya yi ka kuma shi ke da abun da zai baka duk duniya ba abun da zai baka babu shi kullum yana faɗi in ka ga an baka to Allah ne ya tilasta shi ya kawo maka Allah ne ya tilasta shi ya kawo maka idan Allah bai tilasta shi ba ba zai baka ba shi ko duniya gaba ɗaya suna tafiya ne ala maqadirati sukun awqati ne ila maqadirati ko ni maqadiru ila awqatiha ana kora kowane kadara ne zuwa lokacin shi duk abin da Allah ya tsara shi yake tafiya wallahi malam duk da kwaran mangwaro guda wani ya gamu da kai yace gashi na baka to Allah ne yace ya baka dole kuma labudda sai ya baka shi ba da zai to saboda ka duk abin da kake so kada ka roki dan adam ka roki Allah a daina roƙo mutane manzala sallallahu alaihi ce maroƙa ranar tashi alkiyama za su tashi kansu ba fata duk maroƙi zai tashi ranar alkiyama kanshi ba fata annabi ya ce da ka je ka yi roƙo gara ka je daji ka yo itace ka ɗauko itace ka kawo ka saida ya fi ma sauƙi da ka yi roƙo roƙo bala'i ne roƙo baya da kyau mazala ya hana roƙo bala'i ne balle har mutum ya mai da shi sana'a ya ce shi ne abincin shi abun shan shi kuma maza su ce man fata babu su'al fata lahu babu faqara duk mutumin da ya bude kofar roƙo sai Allah bude mai kofar talauci saboda kake gani marokan nan aksayin su talakawa ne ka je kai ta roƙon kuma babu wadata domin manzo Allah hana roƙon sanan ranar kiyama duk wanda kaga kanshi ba fata ga kashi nan kana gani to maroki na duniya dan manzo Allah ce haka za su tashi saboda haka ji tsoron roƙo roƙo ba da kyau a daina roƙon mutane ai hakuri ai hakuri a roƙi Allah duk abin da kake so ka roƙi Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadata masa su fa sahabbai ina gaya muku wai kamar ni da ana rama nan in ce ba ni ruwa bai ba iya roƙon shi ruwa bai iyawa saboda duk abin da annabi ya hana su sun hannu kuma malamai na cewa alhirisu yurisu silla wai kwadai yana sa walakanci kwadai yana sa walakanci domin duk mutumin da kan roƙa komai yana iya maka komai yana iya maka saboda haka shari'a musulunci baya son roƙo annabi ya hana roƙo amma Allah ke son roƙo kuma shi Allah in ka saki mutane ka kama Allah Allah ya isa maka kuma Allah zai maka to ya ce duk wanda baya roƙonsa to ranar tashi alƙiyama zai sa shi wuta kuma zai sa shi cikin kaskantattu a cikin wuta idan ya ce ubangiji me yasa zaka sa ni wuta sai Allah ya ce saboda girman kai kana gani kai wani ne ka wadata da ka roƙe ni shi yasa na nuna maka ni ke da aljana na ba zan saka ba wuta zan saka daga kowa ta roƙo Allah ita roƙo Allah a roƙi Allah ya kare bala'i a roƙi Allah ya buɗe alkhairi komai kake so ka koma ga Allah in ka koma ga Allah Allah nan zai yi maka idan kana neman wata rana maza sulama ya ɗauki Abdullah bin Abbas a bisa taguwarsa suna tafiya sai ke ce masa ya gulam ya kai wannan yaro bari ɗora ka kan hanya yace na'am ya rasulullahi yace idan zaka roka ka roki Allah duk abu da kake so idan kana neman tsari ka nemi arziki tsari daga Allah yace duk abun da Allah in ba Allah ya kare ka ba duk duniya ba mu iya kare ka kuma in ya kare ka duk duniya ba su yi maka in Allah ya kare ka kowa zai abun da zai yi ne masu hasada a zuciya masu hasada a harshe masu jifa a fili masu jifa a goyi ba iya komi da kai don Allah ya dasa ka kuma ya kare ka ka lura da kai dan adam itacen nan yanzu wani ya dasa shi ran da ya dasa shi ya gina rami ne ya sa shi shi kadai yau yana iya cire shi shi kadai zai iya cire shi to kai ma dan adam ka dasa ice ya girma ka kasa tuge shi balle Allah in Allah ya dasa bawa to bai tuwa ga kowa Allah ne ke kare shi shi kuma ya koma ga Allah kada ka nemi alfarma wurin kowa a duk abu nake so ka nema wajen Allah Allah ne zai maka idan ka dogara ga Allah ba abin da Allah ba zai maka ba amma mun saki Allah mun kama mutane shi sa ake ta wahala a cikin duniya har kullum wahala ake a cikin duniya to Allah ya gaya mana duk wanda bai roƙon shi zai mai azama
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك إن الصدق الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wato surar gaba ɗaya ta fara da sifofin Allah ne tana tafiya tana ba mu labarin Allah sai min tazil kitab min Allah aziz al alim gasir dhanbi wa qabil at tawbi shadid al iqab to tun daga nan yake ba labari yadda Allah yake yadda Allah yake da ya zo nan da ya ba mu tarihin annabawa da ya zo nan ya ba mu labarin alkiyama kamar an tambaye shi shin wai wani Allah ne sai ce Allahu allazi ja'ala lakum al-layla taskunu fi wa nahara al-mufsira shine ubangijin nan da ya muku dare don ku nasu shi dan adam da ba a mai dare ba da har yanzu yana gona sai dai ya faɗi ya mutu duk aikin da dan adam ke in babu dare ba zai ba aikin ba dare da ke gitta masa ya bari dole ko yana so ko bai so Allah ce taskunu don ku nasu rayuwar ku ta dawo wani harin mubsira mun sa muku rana ya zama kuna gani da ɗalibar ma'aish ku je ku nemi abincin ku ina lazu fattin allah nasi ubangiji ya yi farala ga ɗan adam ya yi mai dare ya yi mai rana yanzu wannan dare sutura ne dare sutura ne yanzu nan komi kana iya yi cikin dare nan allah suturce ka ya ɓoye ka kuma yanzu dole da kanka za ka je ka nemi ina za ka laɓe ka je ka kwanta in ka kwanta ɗin nan akwai cikin cikinka akwai tsoka ɗari uku da sittin a cikin jikinka gaɓoɓinka kusan ɗari uku da sittin ne to dukkansu suna aiki ba wanda bai aiki sun yi aiki sun yi aiki awa goma sha biyu sun gaji suna bukatar hutawa to idan ba a sa ma dare ba ba za ka hutan ba domin shi wanda ke jagorancin su shi bai gajiya shi ne ruhi shi ruhi tafiya yake yana aikin ne tafiya yake yana sarrafa gaɓoɓin to ya kamata su su huta su da ke fadawan shi in sun huta har yau shi ba zai huta ba to sai Allah ce bari mu sa musu dare sai aka sa dare sai ka je awa goma sha biyu gaɓoɓin nan ɗari uku da sittin sun gama aiki sai ka zo ka huta in ka huta su duka kowane su zai kwanta kowane su zai daina aiki sai ruhin nan shi sarkin nasu shi kaɗai ne ke tsaye shi ne yake aiki yana da guda yana da kofa guda biyu yana da kofa guda yana da kofa guda guda ta hannun dama guda ta hannun hagu to idan ka zo ka kwanta kan natsu sauran gaɓoɓin duka suka kwanta to shi ma kofan guda sai ya rufe shi in ya rufe kofan guda shi ran sai ya rufe kofa guda sai saura kofa guda ya yi ta bugawa da kofa guda yana aiki shi kadai sauran gaban duk sun yi kwana komi ya yi kwana cikin tsokokin jikinka kowa ya kwana sai gudan ga ranga zai rinka buga da gudan zai rinka buga da gudan zai rinka buga da gudan to ran da zaka mutu ba na hagun ne yake fita ba na daman da yake fita to in ya fita kofar dama bai sake dawa har abada ka mutu kenan to in ko na hagun ne ya fita to ya shine zai je ya dinga yawo ran ruhin na yawo ne yayi yana ne yana yawo duk abun da ya gamu da shi sai ka maliki da shi in kaga kana kwana kana maliki ranka yana ce ya gamu da wannan abu ko mine ne shi ko duniya ne ko lahira ne in ya ganshi sai ka ganshi a cikin maliki kana na kana maliki da abu amma sauran gaban naka gaba daya suna nan suna huta to lokacin da zaka tashi shi ran kuma ya sake dawa ta hagun da ya biyo kuma ya sake dawa ya shigo in ya shigo sai ka tashi in fitsari za ka yi in wani lalura za ka yi kuma in ka kwanta kuma zai sake fita in ya sake fita har yau ka sake kwanci gaban kuma suna nan suna hutawa shi yasa Allah ce mun sanya muku dare litaskunu fihi don ku natsu komi ya dawo kwakwal wannan da ka gani na'ura ne yana aiki ne awa goma sha biyu kuma kwakwal wannan yana da abun da ke cajin sa shi yasa ake so in ka zo ka kwanta shi ma zai natsu zai samu lokacin da shi ma zai huta saboda yana aiki jini na, na shiga cikin sa ne ta ko ina yana tafiya to jinin gaba ɗaya kana kwanci kana kwana amma jinin na bugawa cikin zuciya yana tafiya saboda shi ruhin yana aiki da zuciyar zuciyan kuma yana aiki da jiyoje su suna suna nasu aiki amma sauran gaban sun huta to lokacin da zaka tashi sai ka tashi da ƙarfi in wani aiki ka yi ka gaji ka kwanta da in zaka tashi da safe aikin ka mance da shi gajiyan ka mance da shi saboda kowane gaba ya koma daidai ya sake tsayawa kowane kashi ya koma daidai ya sake tsayawa Allah ce don shi muka samu ku dare sannan har yau mun samu ku dare libasan ya zama sutura gare ku sai ka je ka gama neman abincinka za ka zo da dare a lokacin da kake da sutura da iyalanka a lokacin da kake sutura da komai da komai wani sirri gaba ɗaya ma a lokacin Allah ce mun sanya muku shi sutura babban mutum yakan tashi da daddare ya dawata cikin gari shi kadai ba wanda ya gan shi ba wanda ya san shi dare ne annabi dawud alaihi salatu wassalam saboda dare sutura ne gashi shine annabin amma sai fito ya ta yawo cikin dare yana duban talakawansa kwanaki mun kissan sai na umar yakan fito da daddare yana yawo shi ma yana duban talakawansa me ake ciki a madina wani hali ake ciki yanzu nan dare ne sarki na iya fitowa ya wuce duk garin nan ba wanda zai gane shi saboda waje annan laila libasan ubangiji ya ce mun sanya muku dare ya zama sutura ko ni kake so kai cikin dare kana aika shi ba wanda ya sani wa naharan mubsira mun sanya muku rana kuna gani kuma fihi ma'aish ku nemi abun da za ku ci a cikin rana amma fa duka wannan da daren nan da ranan nan da halittar da muka yi madan adam ina hadha lufadin ina la lufadin ala nas ubangiji mai falala ne ga mutane mai baiwa ne ga mutane walakin aksar nas la shkurun Allah ce sai dai mafi yawan mutane ba su kan gode. Kaji fa, Allah ce na yi muku baiwa wa in ta'udu ni'mati la la tuhsuha. Da za ku kidar da ni'imomin da ne muku ba su iyaka, amma Allah ce ba ku kan gode. Kuma annabi yana faɗi kullu yana ce man lam yashkurun nasa la yashkurun ma. Duk wanda bai gode ma mutane ba da suke masa hidima to ba zai gode ma Allah ba. Annabi yana cewa man lam yashkur qalilan la yashkur kaseeran. Duk wanda aka bashi dan kadan bai gode ba to ko da an bashi mai yawa ba zai gode ba shi ko Allah yana bukatan bawa mai yawan godewa ya kira annabi Nuhu abdan shakuran wai bawa mai yawan godewa idan kana gode ma Allah komi Allah zai maka ba ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartu wa amantu wa kana Allah shakaran alima ubangiji yace ba ni da bukatan yi muku azaba in kuna gode ba in ne zaka gode ma Allah Allah ba zai maka azaba ba kuma in ya baka la in shakartu kuma la azidannakum kuma in na baku in kun gode Allah ce zan ƙara muku duk abin da Allah ya baka in ka gode mishi zai ƙara maka amma dan adam dan adam bai gode ma Allah a'a dibi Allah ya baka lafiya Allah ya baka komai amma ran da ya wayi gari bai da kuɗi sai kada Allah haba ma Allah yau wannan ma wahala ne ake ciki ba ko kwabo wahala kullum wahala eh na ka ga wahala ka gode ma Allah lafiyar nan da kake da wani na can asibiti da za a ce masa duk abin da yake da ya bada a bashi lafiya ya yarda duk abin da ya mallaka duniyar nan ka kawo a baka lafiya ya yarda kai ko baka da komai kuma an baka lafiya kana tafiya bisa kasa kana shaka kasan Allah kana tafiya bisa kasan Allah kana komai da komai na Allah kamar da ayan za ta muna bayani nan gaba har da komai da komai baraka fiya wa ja'ala fiha aqwatan fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin Allah zai ga mana nan gaba har da abincin gaba ɗaya na halitta Allah na ba mu kyauta ne, ba baka gode ma Allah. Wai annabi Musa, alaihissalatu wassalam, shi ne yake zuwa munaja da Allah, sai gamu da wasu mutane guda biyu kowa ba shi sako, kowa ce ga sako na kai ma Allah. Ya gamu da guda mai yawan godiya, kullum ni gode ma Allah yake, arziki ya mai yawa. Sai yake Musa, in ka je ka gaya ma Allah arziki ya yi yawa don Allah ya rage. A rage, na ce to wannan ba ɗan Najeriya ba ne. dan Najeriya sai da arziki ya kashe shi amma bai cewa a rage shi sai ce a ma'anai Musa ya gawa Allah a rage Musa ya ƙara gawa alaihi salatu wasalam sai game da wani bala'in tallaka na ƙarshe sai ce Musa in ka je ka gaya wa Allah talauci ya mi yawa haba yaye mana me nayi anai Musa da ya ba ka sali mutane muke nan anai Musa da ya zo magana da Allah shi ba annabe ne ba annabe ba irin waliyi ba ne waliyi na iya magana da Allah ta kowane hali don ba aike shi wurin kowa ba amma su annaba suna ganin girman suna jin nauyi ya gama magana da Allah sai juya zai koma bai yadda ya kawo wannan sako ba sai Allah ce ba an baka sako ba har guda biyu ka kawo min sai ce ubangiji kaji kaji ka ji abin da kowane ya ce sai Allah ce ka gaya ma wannan da ya ce arziki ya yi mai yawa ya daina gode min in ya rage gode min ni ma zan rage arziki shi ko wancan da ya ce talauci ya yi mai yawa ka ce ya gode min in ya gode min zan bashi arziki annabi musa sai zai sami wannan mai kudin ka gaya wa Allah ya rage min arziki Allah ya ce na Allah ya ce Allah ya bani magani da zaka sha Allah ya ce ka daina gode mai zai rage ma arziki ni zan daina gode mai yayi ni irin wannan in daina gode mai wallahi sai da arzikin ya kashe ni amma kullum sai na gode mai Allah ya ce ni ko kullum sai na ƙara ma sai je sami wancan talaka ka gaya wa Allah talauci ya dame ni ya ce na gaya masa ya ce ka rinka gode mishi zai yi ma'arziki in gode mai to me mi wannan talauci ya gani zan rinka gode mai ni kan ban iya gode mai don ba abin da ya bani to yana daure da fata walki sai iska ya zo tar sai karɓe fatan dama ai kayan Allah ne sai ya koma zanjar to shi kenan kada ma ya gode abun ma da aka bashi an karbe to cewa shi Allah kullum yana cewa a kasar nasu lashkurun mafi yawan mutane ba sa gode yana da kyau mutane a rinka gode ma Allah ai Allah ya muna komai bibi suran halittar ka kamar da karatun zai muna bayani nan gaba kai ma kyakkyawar sura ba irin na kowa ba bibi macijiwa cikin sa yake ji a kasa ciki yake ji a kasa shekaran jiya na ga wani bawan Allah gashi duke kuma zaune da hannuwan da kafafuwan duk da su yake jefawa amma wahala yake a tafiyar أشرك الله وكفى هذا أن يكون آية ويريكم آياتي فأي آية لا تنكرون ينالون من آيوي كلا كلا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل وفي أنفسكم فلا تعقلون Allah shi ka dibi kanka mana ba za ka goje ba ka dibi kanka mana yanzu na an ce ka kawo ranka yana ina ran naka yana ina ka san da ran yake ne to na ji lafiyan da kake ji a cikin jikinka lafiyan da ina baka san inda yake ba to duk wayannan abubuwa ya kamata a rika gode ma Allah idan ana gode ma Allah Allah zai kara maka ni'ima duk wanda ya gode ma Allah Allah zai bashi kuma duk wanda ya roki Allah Allah zai karba kada ka ce wai ni na roki Allah bai ka amsa ya ka amsa ya ka amsa amma ka ci haram ka sha haram ka daura haram kuma kana so ka roka yanzu yanzu a biya bukatan Allah kai ya karba addu'an don haramu bai hana karbi addu'a amma dai addu'an naka la'alla an aje maka don wani bukata da zaka roka nan gaba la'alla an kai maka alkiyama don a taushe ma wani rami na shiga wuta la'alla addu'a zai amfani ƴaƴanka ne ko jikokinka amma duk musulmin da ya roki Allah ya kalba kuma a rinka addu'a ko wani abin da ya faru a Palestine Kudus kenan
da saka ba mu sai a tambayar da farko karon Allah da shi na tambaya na kan mutum kamar kisa haka mutum ya kashe mutum cikin kuskure kamar irin mota ya hadari ya rasu to cewa zai yi azumi sittin da kuma biyan diya din na waya baya bayani yake diya zai biya ko dai azumi zai sittin ka kashe mutum cikin kuskure kamar mota da sauransu haka in lafiyayye ne kwarai an fi son ya yi azumi in lafiyayye ne kuma matashi ne to an fi son ya azumin sittin amma irin tsoho ne to an fi son ya biya diya ko ya yi taro da kabata din nan amma in mai karfi ne an fi son ya azumin guda sittin kai ko ya azumi sai ya biya diya diya ai hakkin masu gado ne shi azumi tsakanin shi da Allah ne shi ko diya na masu gado ne in ka kashe mutum da gangan yan uwansa da ke gado su za su tsaya ka biya diya rakumi ɗari ne diya in sun ce sun yahe su tsakanin su ne amma shi Allah ko ka biya jiya sai ka yazo ne sakin ba kafara daban jiya daban
shi ya ji bayani kenan za ka kafara ko za ka biya za ka jiya biya jiya amma in masu jini sun ce sun yahe kadara ne to shi kenan amma kuma in sun ce ba su yahe ba to za ka biya jiya ran da Allah ya saka alkhairi akram Allah amma fa ba kisan kuskure ba fa kisan da gangan shi ake biya ma jiya shi kisa na kuskure misali yanzu direba ya ɗauki mota yana tafiya ya faɗi a mutu shi bai da laifi ba zai biya koyon ba shi ma yana ciki kuma shi ma yana iya mutuwa din ai saboda haka shi ba ya kashe su bane kwanan su ne ya kare don da shi cikin mutuwan to wannan kafara zai yi amma ba zai biya jiya ba amma irin ka ɗaga hannu ka bugi mutum ya faɗi ya mutu to shi irin shi ne ake biya jiya ko ka sa mai makami ya mutu to irin shi ne ake biya jiya
Sarrafa na kamar ƙarin bayani kamar ya buge shi amma ba da niyyar mutuwa ba kamar in faɗa haka.
ai duk wannan sai ya biya jiya Alhamdulillah.
faɗa ka ai Allah zai kiyaye amma kowa san hanya ne da ake mutuwa Alhamdulillah Allah saka alkhairi. Ita ma gane cewa kan Allah wani na cin sakoro da yawa. Na ƙoshi sosai sosai na kwanta ban falka ba sai karfe biyu.
na ne a to akwai biyu na dare ai akwai biyu na rana ko Na azawar ake faɗi. Karfe biyu na azawar. Wai ya zai ranko a subahi.
tab amma ko wannan ya ci da yawa in ya tashi zai yi sallah asuba in ya yi sallah asuba sai ya sallah asuba
Alhamdulillah Allah saka alkhairi. Atafa Allah a ni ne na saki mata na saki uku a lokaci guda. To shikenan bayan hankali na ya dawo sai na nemi gyara. To sai wasu malamai suka ce saki uku na ana iya gyara a madashi daya. Goya bayanin yake.
bai gyaruwa can da hankalin nashi na ina ne ya mata saki uku yanzu ne hankalin ya dawo saki uku bai da gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zuku usailatuha har sai ta auri wani namiji ya kware da ita kuma ko shi kar ta je da niyan fita da niyan fita in ta shiga da niyan fita da wancan auren da wannan duk babu su saboda ka saki uku cikin kalma guda saki uku ne in ka ce na sake ki saki uku kalma guda to ta saku in ka ce na sake ki saki ɗari musulunci zai ɗauki uku ne ya bar maka sauran in ka ce na sake ki saki ɗaya to saki ɗaya ɗin ne saboda haka wai magana hankalin shi ya dawo wannan bai taso ba ai. dama hankalin shi na nayi in da bai da hankalin da bai sake oho Allah saka alkhairi. Akan Allah na ji kai bayani akan roƙo. To gaskiya akwai lokacin da ya roƙo saboda ban da abinci kuma babu kuɗi tun da sabon karya ba har zuwa zahar sai yana da wani makwabci sai na ji na same shi na shi bayanin sai ya taimaka min na ba iyalai na sai wannan ya yake
to annabi sallama shi ya hana roƙo gaba ɗaya amma kuma wannan neman alfarma ne amma shi ma bannin bangaren roƙon ne amma tuna gudun kada rayuwar ta salwanta kuma makwabcin shi ne to wannan ban sani ba amma dai ci gaba da roƙon gafara don annabi ya hana kuma babu hanya da za a halatta shi shi maza Allah ya hana roƙo kowane iri ne maza Allah ya hana ka roƙi kowa na ga muka sahabbai fa ko tabarman nan ba su cewa mai komin wai in ya ce mai komin kamar ya roƙe ka kenan tun annabi ya ce a bari amma tun ya ja roƙi makwabcinsa ya roƙi gafara ga Allah mu duka Allah ya yi mana alhamdulillah Allah saka alkhairi na fara da wani kwanukan bai an amsa tambayan nan na cewa ya kwanta rashin lafiya saloli da dama sun kuce masa ya zai ranka shi na ga an bayanin nan na ce ya yi sallah har sai zuciyar shi ta tabbatar masa ya biya
alhamdulillah saka alkhairi to mana ga cewa kan Allah a wanda bai da lafiya bai bai ya azumi ya yake ciyarwa modo nawa ake badawa kuma wani irin abinci ne kowane buɗe baki zai bada budun labi guda zai bada abin da ya fi ƙarfi in dawa fi ƙarfi in gero in masara in shinkafa in alkama in in ma yana iyawa ya tara kuɗi ya rinka auna mudu mudu yana bayarwa duk abin da ya fi ƙarfinsa a alhamdulillah to Allah rama in ya dunkule dubu dubu mudu guda ya bada ai ya kyauta amma kan da ya ga kokuwa gidan shi
alhamdulillah Allah ya sa- alhamdulillah akrafa Allah wanda saka alkhairi wannan mai tambaya yana tambaya da turanci yake cewa two months after her marriage a woman started seeing small drops of blood after she became clean from her me- messes is she allowed to pray and fast wai yana bayani ya tambaya na cewa mutum ne mace ta aure bayan wata biyu wata gama al'adanta lokutan take gamawa to sai da baya kuma ta yi wanka ta fara ganin jini ko kaɗan kaɗan to zai sa su cigaba da azumi ne da da sallah ko za ta bari ne shi al'ada kowace mace na da adadin abun da take yi wata tana yi kwana guda ne ma gaba ɗaya ya yanke wata ma su guda jini yake zuwa in ya ɗauke ya tafi kenan sai wani wata wata tana kwana uku wata tana kwana bakwai na ma ga wata ke kwana goma sha biyar to amma abun da aka fi bukata ga al'ada idan tana kwana uku ne ko tana kwana bakwai ne ko tana kwana biyu ne sai jinin ya zo sai ta yi kwana biyu kamar da ta saba jinin bai tsaya ba ko ta yi kwana bakwai kamar da ta saba jinin bai tsaya ba to za ta bi shi al'ada sai ya kai kwana goma sha biyar kwana sha biyar nan ba za ta yi sallah ba kwana sha biyar nan ba za ta yi azumi ba idan ta kai kwana goma sha biyar jinin bai tsaya ba to ba al'ada ba ne ya zan istihala wani jijiya ne ya motsu a maranta wannan ciwo ne sai a je neman magani to a wannan lokacin za ta yi ta yi sallah za ta yi ta faru da mijinta za ta yi ta yi azumi bayan kwana sha biyar amma idan bai kai sha biyar ba duka al'ada ne sannan in ta yi kwana uku kila kwana bakwai take yi sai ta yi kwana uku sai jinin ya ɗauke ta samu kwana biyar bayan kwana biyar sai jini ya dawo to cikin wancan bakwan nan ne da bai cika ba har yau za ta ɗauke sallah za ta ɗauke azumi sai ta gama wannan al'adar tukuna amma in ta kai misalin kwana sha biyar sai jini ya zo to wannan sabon al'ada ne ba wancan tsohon ba ne don wata suna al'ada biyu a cikin wata guda.
alhamdulillah Allah sa an gane bayanin sar bayani yana da abin da Allah sa an fahimci bayanin da kyau gaba da gaba da cewa har yanzu dai your malam should, should, the, should the divorced woman stay at her husband's home or she has to stay at her family home during idda ya tabbata cewa ne aka saki mace wai za ta zauna gidansu ne ta idda ko kuma ta je ta zauna gidan miji ne kuma gidan gidan za ta zauna ta idda in saki guda ne an fi son ta idda gidan miji in saki biyu ne an fi son ta idda gidan miji in saki uku ne an so ta yi da gidansu saki guda wanda ya sake so ta zauna kila kafin ta gama idda wata uku hankalin shi ya dawo an shirya saki biyu shi ma ana sa ran kafin ta gama idda hankalin shi ya dawo an shirya saki uku ba a yarda ba ta koma gidansu don kila yana iya dawa kuma ya mata ciki an samu shege
subhanallah subhanallah Allah saka alkhairi tambaya kusan na ƙarshe ya cewa karkallahu ni ne aka neme ni aure kuma na yadda kuma aka zo da sadaki dubu ɗari kuma kuma ce sadaki na na mata ne amma iyayena suka ba su bani ko naira ba suka amfani da wannan kuɗin to ni kuma gaskiya ban ji daɗi ba ban ba kuma ba ina tambaye su ba ya wani hukunci yake an dai bata yahe ba ko alƙawar sun biya ta don haƙƙin amma in kuma ta yahe ma iyayen to amma ai na san ita kai masa yayyan kaya da kuɗin ko ita aka yi masa yayin kaya da kuɗi kaga an bata yaye ba ranar alkiyama su biya ta sadaki ta biya su kayan su haka za a yi ah su ma ba su yaye ba a shawara sauran wurin ta in dai bata yaye ba kowa zai biya kowa ne in an zo alkiyama sadaki haƙƙin ta ne wannan gaskiya ne haƙƙin biya mace ne sai a ce su biya ta sadakin ta sai su biya ta ubangiji ta kuma ta biya mu kayan ɗaki da muka yi mata kuɗin ta dubu ɗari ne muka dubu ɗari uku muka kashe mata to kaga dole a kwashi ladan ta a ba iyayenta su wuce aljanna ita ko
alhamdulillah Allah ya saka alkhairi wannan mai tambaya na cewa shi yana tambaya amma ya gani yake ba a ba a bayani ma'ana ba a buga ba a buga malam me yasa to gaskiya wasu wasu lokacin rubutun ba mu kai karantawa mutum ya ga ya ya kawo tambaya ba karanta ba to rubutu ne ba a gane ba kuma tambayan ce ba ta da ma'ana da muka tantance tambaya ba kwan tambaya ne muke muke abin nan muke bayarwa ba amma yau da yau da mun ta mun gane za mu karanta na yau sai mu shiga hakuri yace aka wallahu an ce in ana sallah aka kira suna ne Muhammadu za a tsaya sallah a ce sallallahu alaihi wasallam wai idan mutum ya fara kira suna nabi ne yana ta kira su da yawa haka za ka kira sallah sallah cikin sallah ko da ka kasi
Eh to abin da ake bukata in an kira suna annabi cikin sallah dole ne ma ka ce sallallahu alaihi wasallam ko da ko cikin fatiha kake. To an fi so in ana kiran sunan da yawa ne to kai so uku shikenan ka dauke nauyin saura. Eh sai ka cigaba da sallan ka. Amma kada ka kuskura a kira shi kai shiru sai ka ce sallallahu alaihi wasallam. To idan ana yawaita kiran annabi annabi in ka ce sallallahu alaihi wasallam so uku sai ka cigaba da sallan ka.
wallahu wannan zata ba za mu bashi zuwa gobe da ban fahimci sosai ba dole za ka ta mata kawo da wuri kada ka cikin ƙwararren lokaci da muka duba ne sosai wasu lokacin bai suna shi rubutun ba kyau kamar wannan za ka kawo shi yanzu na ka kawo shi to sai yau sai na dan nan zai kansa rubutun da sai hankali Allah ka wani kusa ba lafiya Allah ya zama garin mu lafiya Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya gafarta mu ne gafarta mu iyamu da kakannin mu Allah ya gafarta mu malaman da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azurta mu Allah ya wadata mu Allah ka biya bukatun mu kanan da manya Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu na kasar mu Allah ka kare mu na jama'an mu Allah mu roƙe ka alfarma manzo Allah bala'o'in da ke fama da su Allah ka yaye mana Allah ka mu Najeriya zama lafiya Allah ka kawo maka sai mu zama lafiya zai je mu bargo mu Allah ya zama da mu lafiya farman manzo Allah muna roƙon Allah ga tsohon ciyama ɗinmu da ya rasu marigayi Alhaji Mamu da Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta muna addu'a ga ciyama ɗinmu na yanzu Alhaji Usman Bazabar mai wai Hausa suna ce akwai zaki akwai jan zaki to wannan idan an wuce jan zaki shi ya wuce jan zaki wannan bawan Allah mujahide ne mujtahide ne yana tafiya ne da zuciyansa da jikinsa da aljuhunsa ubangiji yana cewa ina lashtare min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi dukiyar mu'mina da rayuwarsu to irin nashi kenan ya bada dukiyar ya bada rayuwar Alhaji Usman Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kare mana shi Allah ya tsare mana shi Allah ya masa katangan za Allah ya masa katangan karfe Allah ya kare shi daga sharrin zamani Allah ya kare shi daga musibin zamani arzikinsa Allah ya gina masa Allah ya gina masa arzikinsa Allah ya wadata shi dukkan bukatunsa a wurin Allah Allah ya biya masa abin da yake so na alkhairi Allah shi masa abin da yake so na shari Allah ya kare shi Allah ka rinka faranta masa ciki tsawon rayuwarsa kuma Allah ka bashi shekaru masu yawa Allah ya bashi lafiya mai yawa alfarma manzo Allah har yau ina masa addu'a Allah ya raya masa zuri'ansa kuma ya kare shi su baki da alfarma manzo Allah muna yi ma mai martaba sarkin bargo addu'a ba lutafani hal rusani Allah ya kama masa Allah ya iya masa Allah ya dafa masa wani mulki da Allah ya bashi Allah ya taimake shi akan mulkin Allah ya zana da shi lafiya Allah ya zana da kasarsa lafiya Allah ya zana da masarautarsa lafiya muna ma uban malam shi ya mu addu'a ina ga muku kullum yana tare da mu kuma kullum sai ya muna hidima mu ya kamata mu je gida mu yi masa kullum ya zo kun ga sai ya bani na sa aljihu wannan dattijo Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja shekarunsa Allah ya sa rayuwar ta yi albarka Allah ya bashi lafiya Allah ina roƙonka wannan bawan Allah duk abin da ke son alkhairi Allah kai masa abin da yake tsoron na shari'a Allah ya kare shi duk wanda ke yana da bukata wani Allah Allah ya biya bukatun mu alfarman manzon Allah Allah kowa na da abin da yake so na roƙe ka don girma annabi ka biya bukatun mu Allah duk inda mara lafiya yake Allah ka ba su lafiya Allah masu lafiya Allah ka kara ma kowa lafiya Allah duk wanda ke fama da lura a jikinsa Allah ka yaye masa don manzon Allah Allah ka raba mu da babu Allah ka raba mu da babu Allah yanzu ka zaya muna ka ce mu roƙe ka yanzu ka mana bayani ka ce duk wanda bai roƙon ka za ka yi hushe mu roƙe ka don soyayya da kake wa annabi ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka yaya mana matsala kowane iri Allah kai ka ce mu roƙe ka falalan ka wasu Allah min fadli Allah kai mana falala Allah ka lakafa mana Allah ka yalwata mana Allah ka bamu mai yawa Allah kuma ka yi mana arziki da mu da zuriya mu baki daya Allah ka kare mu da mu da zuriyar baki daya Allah ga sallah nan zuwa Allah ka bamu abin sallah kuma Allah ka nuna mana sallar lafiya Allah mu yi shi cikin ƙoshin lafiya ka kare mu daga duk bala'in da ke ciki ka kare mu da tsantsayin da ke ciki Allah mu yi lafiya mu gama lafiya alfarman manzon Allah muna yi ma sanato addu'a barin sanato har dan turo namiji uban maza Allah jikan namiji Allah jikan namiji Allah jikan namiji Allah gafarta ma dan turo Allah ya sa ya huta Allah ka gina masa gida manya-manya aljanna Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka lawwana kwankwancinsa Allah ka haskaka kabarinsa Allah duk wanda ke yin sa bashi a duniya Allah ka biya masa Allah abin da ke tsakaninka da shi Allah ka yahe masa Allah wannan bawa naka kullum sai an yabe shi kullum ina faɗi zamanin sa na faɗa masa ba ɗaya ba ba biyu ba na ce a bargu ba taɓa sarki irin ka ba kuma baya ba yi irin ka tashi alkiyama kuma kowa ya gani hili ba a taɓa irin shi kuma wallahi ba a yi ba a yi tun an yi zamanin baya ba mu zo ba ina ruwanmu ai zamanin ka shine zamanin ka yanzu shekara ɗari masu zuwa don an yi wanda ya fi ɗan toro na gani ne ko ka gani ne a mu ba a yi saboda haka jarumi ne da ba mu da kaman shi Allah kai masa rahama don wallahi da ana fansan rai da rai da mun tarkata talakawa ɗari mun kai mu Allah ya ba mu shi shi kadai nan za mu tattara ku da mata da maza mu kai ku Allah mu haɗa haɗa dogarawa amma ba a yi. To shi kaɗai ya rasu amma ƙasa gaba ɗaya ta rasu. Ƙasa gaba ɗaya ta koma ƙasar haram. Kai, Allah ji kanshi. Allah rahamshe shi Allah sa ya huta ko kama da shi ba mu gani ba wanda ya kama da shi ma ba mu gani ba har yau a ce an yi kama da shi ko wuri guda to ba mu sani ba nan gaba gunda Allah zai yi amma da Allah ji kanshi Allah sa ya huta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق نصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين